da za a yi da shi in da ɗan sauraro ne yanzu shi za a saurara shi kenan sai je shi ma ya buɗe darasi ko ya dinga kiran lacca wasu ma ina da lacca ne ina da lacca nema yake a kira shi ko baka kira shi ba zai yi kokari ya sa muku ainihin lacca a buru shi da kansa zai zo ya ba ku sanarwa ya halarci laccar kuma ya watsa muku duk abin da yake so irin wannan harba gagen wa'azi din da karantarwa din ta sa wani malami ya shirya wasu baitoci biyu yake cewa tasaddara littadrisi kullu muhawwisin muhawwasin balijin wa yud'a bil faqih al mudarris فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس yake cewa kowane wawa mahaukaci ya zama malami aljununu funun larabawa suna cewa aljununu funun hauka iri-iri ne to wani haukansa a nan yake ya zama wawa mahaukaci kuma ya mai da kanshi malami ana kuma kiran shi babban malami mai fahimta masanin fiƙihu ya ce wannan ya sa ahalul ilmi ya cancanta ainihin su yi amfani da wani baiti daɗaɗɗe wanda ya yaɗu a cikin malamai a cikin kowane majalisi baitin yana cewa laqad hazulat wannan dabba ta rame har saboda ramarta ƙasusuwanta na haƙarƙarinta duk sun bayyana saboda haka duk ma wani wanda yake matsiyaci ko wanda ba shi da komai a hannunsa zai zo ya latsa ya taya saboda ta an gara mata an ga ci kusa an ga cewa tana da sauki tana da arha to haka ilimi aka mai da shi kowa ma sai zo ya latsa ya ce shi ma ya zama malami kuma ku duba duk wani fanni na ilimi na duniya ana girmama shi ba a yadda fafau wani wanda ba shi da alaka da fannin bai karance shi a gurin ahalin fannin ba ya yi magana a kansa wane ne wanda tun tashinsa sana'arsa sai da tumatiri bai taɓa karatu ba zai zo ya ce shi injiniya ne kuma a saurare shi wane ne wanda tun tasowarsa aikinsa noma zai zo ya ce shi likita ne ya bude asibiti ya sai kayan ainihin fiɗa kuma a kyale shi babu wanda zai kyale shi yau wanda ba likita ba in ya zo yana magana akan likitanci duk likitan da ka sani sai ya yi ca a kansa wanda ba injiniya ba ya zo yana magana akan injiniyarin duk wani injiniya da ka sani sai ya yi ca a kansa wanda ba astronoma ba masanin sararin samaniya ya zo yana baka labarin sararin samaniya ba harkar sa bace to duk wani wanda yake da alaka da wannan fannin sai ya yi Allah wani da wannan amma banda ilimin addinin musulunci kowa yana da haƙƙin ya faɗa abin da yake kaga likita wani ma likitan dabbobi ne amma shi zai koma ya rungumi littafan malamai ya ce wai shi ne zai fito da su da yaɗa su ga mutane saboda haka ya ɗau littafan malamai gaba ɗaya ya dama ya lalata su ana kuka da wannan to ilimin musulunci shine ba da gata sai ka ga ɗan wasan kwaikwayo shi ba wai malami ne yana wa'azi ilimi ne ba da gata amma yanzu wannan wasan kwaikwayo din wanda bai san harkar ba in yayi magana sai a ce ai kai ba harkar ka bace ya za ka yi magana cikin abin da ba sani ba amma ban da ilimin addinin musulunci bayan kuma ilimin addinin musulunci shine wanda Allah ya ja kunni ya tsawatar yayi ahir da ka shiga cikin sa kai magana ba tare da ka sani ba qul inna ma harrama rabbi al fawahish fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ce kaɗai abin da Allah ya haramta ya haramta alfasha wacce take ta fili da ta ɓoye hakanan ya haramta duk wani abin da yake laifi ne aikin zunubi ne hakanan ya haramta zalunci da cin haƙƙin mutane da ta'addanci da ketare iyaka da keta alfarmar jama'a hakanan Allah ya hana a yi shirka da shi a gwama shi da shi akan abin da bai saukar da wata hujja a cikinsa ba hakanan Allah ya hana ka faɗi abin da ba ka da ilimi a kansa wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun malamai suka ce ka duba yadda Allah ya gwama alƙaulu ala Allah bila ilmin ya gwama shi da shirka ya ce ka yi shirka kuma ko ka faɗi abinda Allah abinda baka da ka faɗi wani abu ka jingina wa Allah alhalin baka da ilimi a kansa Allah ya gwama ibn qayyim yace wannan shine jima'ul fasad din gaba daya alqawlu ala Allah bila ilmi ka agi wata magana ka kirkire ta ka jingina wa Allah ba da ilimi ba wannan shine ya kawo dukkan wata katobara da dukkan wata barna waɗanda suka yi shirka ba su fada cikin shirka ba sai da suka yi wa Allah ƙarya suka ce ai in suna bauta ma waɗannan ba da abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa su ne za su ja mu su kusantar da mu zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka kuskura ka bibiyi abin da baka da ilimi a kansa ibn abbas yace wala taqfu ay wala taqul ma laysa laka bihi ilm kada ka kuskura ka faɗi wata magana da baka da ilimi a kanta domin jinka da ganinka da zuciyarka duk kansu a ranar gobe kiyama sai Allah ya tutsiye ka ya tambaye ka akan abin da kace ka ji alhalin baka ji ba ko ka gani alhalin baka gani ba ko kuma ka ce ai ina zafi kawai sai Allah ya tutsiye ka ya tambaye ka akan wannan ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kada ku kuskura saboda irin abin da harsunan ku suke faɗa na ƙarya ka ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne kawai saboda abin da harshen ka ya saba faɗa na ƙarya ka yi ƙarya ka jingina wa Allah ka halatta ku ka haram litaftaru ala Allah kadhib dan ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah waɗanda suke kirkirar ƙarya suna jingina wa Allah Allah ya ce ba za su taɓa samun rabauta ba to kaga ilimin addinin musulunci shine wanda aka tsawatar aka razanar kada ka kuskura ka faɗi wani abu wanda yake ba gaskiya ba ba ilimi ba ka jingina wa Allah haka nan yawaitar jahilci ta haifar mana ainihin irin wannan 'ya'yan shehu domin duniya na ƙara tafiya ƙarewa ilimi kuma shi ma na ƙara ƙarewa tun dai jiyar da malamai suke ta kuka a zamanin su cewa ilimi yana ta lalacewa to a zamanin mu ilimin ya fi lalacewa alamomin 'ya'yan shehu 'yan shigo ba shigo ban ilimi suna da alamomi wanda ya kamata mu faɗi wasu daga ciki na farko ba sa jin tsoron fatawa duk ɗan shehu baya jin tsoron yayi fatawa jira yake kawai ka kawo fatawa ya baka ansa malamai magabata sahabbai da tabi'ai sun kasance suna jujjuya fatawa a tsakanin suna jujjuya fatawa a zo a yi ba wannan fatawa sai ce je kafin malam wani a je gurin malam wani sai shi ma ya tura shi gun wani haka har sai fatawar ta dawo gun na farko kowa yana jin tsoro kowa tsoro yake ji kai ya je ya yi ma wannan mutum fatawa alhalin ba haka abin yake ba shi ya afkara ne kun san hadisin mutanen da suka yi tafiya ɗaya daga cikinsu ya ji rauni a ka aka ji masa rauni a ta sai ya kwanta bacci sai ya mafarki ya tashi ya ce ya tashi ya tashi ya ce to gashi abin da ya faru gare shi ya yi mafarki to amma ga wannan rauni da yake kansa yana gudun kada ya je wanka kuma wannan rauni ruwa ya same shi kuma wani al'amari ya faru gare shi su yana tare da wasu sai suka ce ai ba makawa sai ka yi wankan janaba babu mafita wankan janaba kawai za ka yi sai ya yi wankan sai ya mutu shi kenan aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ya la'ance shi ala ala ala yasalu idza lam ya'lamu me zai hana su yi tambaya idan ba su sani ba wa inna ma shifa'ul ilmi su'al ai maganin jahilci shine tambaya in ba su san ansa ba su yi tambaya abin da zai yi shine kawai yake nan amma sun ce sai ya yi wanka kuma ya yi wanka ya mutu malamai magabata suna tsoron fatawa amma ɗan shehu baya tsoron fatawa kowace iri ce ka kawo a shirye yake ba ka ansa har ma ba sa son la'adiri ba sa son su ce ban sani ba da wuya ka yi masa tambaya ke ban sani ba shi yana ba abin kunya ne abin kunya ne ya ce ban sani ba bayan gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya ce la adri atubba'un malikun am nabi wala adri a hududun kaffaratun am zawajib ban sani ba tubba'u da aka yi na yaman sarki ne ko annabi ne ban sani ba kamar yadda ban sani ba kafara haddi ne ko kuma a tsawatarwa ce wannan kafin ya san cewa haddi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la adri qul la adri ma yuf'alu bi wala bikum ka gaya musu la adri ban sani ba me Allah zai yi da ku me Allah zai yi da saura ka ban sani ba wani take ne na malamai har suna ce masa nisful ilmi rabin ilmi ne wani ya yi tattaki daga wani gari mai nisa don ya zo ga malik ibn anas imamu darin hijira ya zo ya yi masa fatawa ya zo da tambayoyinsa da yawa yana jin kuma labarin malik da irin haɓakarsa ilimi ya zo ya baje tambayoyinsa in ya yi tambaya sai malik ya ce ban san ansar wannan ba ya sake yin wata malik ce ban sani ba sai ya goma kafin malik ya ansa daya ya kare malik bai ansa tambaya uku ko hudu ba cikin tambayoyin da ya zo da sai kansa ya daure a'a ana cewa maliku maliku ashe haka ne haka maliku ne na zo da tambayoyi na tana la ajri la ajri yace to ka je ka yaya ta ka ce maliku ya ce la ajri ka je ka faɗa dan shehu baya so ka ce la'abi shi ba zai faɗa ba wani ma har ƙanƙami yake in ya ba da fatawa ya ce wallahu alam wai kada a fahimci akwai shakka shakka cikin fatawarsa yana ƙanƙamin wannan to alama ce ta cewa wannan ɗan shehu ne haka yana daga cikin alamar ɗan shehu baya tsoron yayi talifi yanzu nan sai kaga yayi rubuce rubuce da rubutu na rubututtuka nan sun cika kasuwa kowa ya dawo alƙalami shi rubutu zai yi kuma duk jahilci ne a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ashraq as-sa'ati an yurfa al-ilm wa yadhhar al-qalam yana daga cikin alamomin al-qiyama a ɗauke ilimi alƙalami kuma ya bayyana wato rubuce-rubuce su yawa ka je ka ga yadda kowa tarihi safi tarihi mani kowa ya ɗauki alƙalami rubutu zai kuma yawancin su in ka ɗauka banda shirme da katobara da karan tsaye da suke wa ilimi babu abin da suke yi daga wanda zai yi na hausa din har wanda zai yi na larabci din wani in ka ɗau larabci din in ka zare abin da ya kwafa a wani littafi ɗaya ko biyu nashi wallahi duk sauran shirme ne larabcin ma ba a miƙe ki ba suna nan da yawa irin wannan in tafiya ta yi tafiya za a zunga zuwa da irin littafan ana nuna saboda mutane su shiga taitayi haka nan ɗan shehu ba ruwan shi da girmama wani fanni shi kowane fanni ya iya za ka kai mishi fatawa a za ka kai mishi ilimin fiqhu ya ce ya san wannan zai baka in ka je da ilimin hadisi ya ce zai baka zai karantar da kai in ka je masa da ilimin luga ya ce zai karantar da kai in ka je masa da na usul ya ce zai karantar da kai shi komai ka zo masa da shi ya iya wanda irin waɗannan malaman a tarihi ɗan kaɗan ne alama ce ta cewa mutum ka ta fara matsalici ne ya ce shi mutafannin ne ya haɗa nan ya haɗa can ya kama nan ya kama can kuma kowane littafi ka zo za ka baje a gabansa zai baka wallahi karya yake za mu karanta a cikin tarihin malamai za ka ga an ce wane babban malami ne a hadisi babban malami ne a hadisi amma kuma wajen kira'a yana da rauni kamar Suleiman ibn Suleiman ibn Mihran al-Amash Abu Muhammad al-Kufi ɗaya ne daga cikin jigajigan malaman hadisi wanda suka yi dakon sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ta iso gare mu babba ne idan aka faɗe shi kowanne wanda yake karatu bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره wasiƙa ne tab a harkar hadisi amma langa-langa ne a harkar kira'a kuma haka ɗin ne yana da wani littafi a cikin wani littafi al-mubhij ana kawo kira'o'insa amma yawancinsu shazza ne kira'o'i ne bara gurbi da ba a karatu da su haka nan asim ibn abin najud ibn bahdala ɗaya ne daga cikin manya-manya ne daga cikin manyan ƙira'ar hafs al-asim wanda muke karantawa da ita yawanci karatuttukan mu ƙira'ar hafs al-asim asim din nan babban malamin ƙira'a ne ƙira'arsa tana ɗaya daga cikin ƙira'o'i bakwai mashhurai amma a cikin hadisi sai a ce maka yana da wahami iri-iri in an ɗaukaka hadisinsa shine a kai shi martabar hasan kawai to banda shi akwai wasu irin abdullahi ibn kathir wani daga cikin malaman ƙira'a cikin ƙira'o'in nan da ake da su mashhurai shi wannan ma ka gaba ɗaya hadisinsa kwandam amma ƙira'arsa hujja ce a fanninsa hujja ne amma a hadisi ba hujja bane abu hanifa wanda kowa ya san shi abu hanifa wanda shafi yake cewa kullun nasi iyalun fi fiqh ala abi hanifa mutane suna bin abu hanifa ne suna ci daga kabakin abu hanifa na fiqh a fiqh musamman abin da yake ya shafi kiyasi da aiki da kwanya wato ba ƙanƙanin malami ba ne a nan har malami yake cewa saboda zaka'i da ya bashi da zai kalli filar nan ta masallaci ta itace ya ce maka ta azurfa ce da sai ya kafa maka hujjar da sai ka yarda saboda zaka'i da Allah ya bashi wata rana yana zaune da almajiransa sai ya jego wata mas'ala ya ce me ra'ayinku akan wannan mas'ala suka ba da ansa da hujjojinsu da dalilansu ya ce kuskure kuka faɗa ya warware maganarsu ya kawo maganarsa ya ce kaza shi ne ya kawo hujjoji da dalilai sai da suka gamsu ya ce kun gamsu magana ta ce daidai suka ce mun gamsu ya ce to ba daidai ba ce ta ku ci daidai ya kuma kawo wasu hujjoji da har sai da suka gamsu maganar su ce daidai ya ce kun gamsu suka ce mun gamsu ya ce to ta wanda ta ku duk ba daidai ba ne daidan yana can wani tsauni ne na uku yana da zaka'in gaske to amma duk zaka'insa in aka zo kan batun hadisi sai a ce maka mai rauni da hadisi isnadinsa ya biyo ta kan abu hanifa to sai ka ji malamai sun ce wannan hadisi ne da'if bukhari ya raunana abu hanifa ibnu adi ya raunana abu hanifa uqayli ya raunana abu hanifa abu ahmad al-hakim ya raunana abu hanifa da dama daga cikin malamai su dara kudi su raunana abu hanifa ta fuskar hadisi amma ta fuskar fiqh fitaccen malami ne wanda yake da zakai ashe kaga ilimi akan yi fice a wani bangare a wani bangaren kuma a zama ana da rauni to shi dan shehu bai san haka ba kowane ilimi ka kawo kawai shi ya yi fice a ciki zai ce mun gama da wannan zo mu karantar da kai to alama ce ta cewa bara gurbi ne lokaci ya duka ku ba kuma alamomin na 'ya'yan shehu suna da yawa za mu takaita a kan kaɗan in ya so mu barwa mai ta'aliki watakila zai ƙara wani abu a kai yana daga cikin alamar ɗan shehu ba ya da fiqhul khilaf bai san idan yayi magana aka saba wa maganarsa ba aka saba masa a fatawarsa ya fahimci cewa wani abu ne wanda yake ya auku cikin sahabbai ma Umar ya ga ra'ayi Abubakar ya ga sabaninsa Abdullahi ibn Abbas ya ga ra'ayi Ibn Mas'ud ya saba masa suna saɓani a cikin al'amura waɗanda suke na far'iyyat na hukunce-hukunce amma kuma suna tare komai nasu a ɗinke a lokacin da aka je hajji usman sayyidina usman ibnu affan allah ya ji kansa lokacin khilafarsa yake cewa shi ba zai cika sallah ba amina alhalin ba shi zai cika sallah amina alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjinsa da yayi ya yi ta yin kasuru ne a zaman sa na bina amma shi ya ce ni zan cika saboda ni ina hararowa ina hangowa cewa akwai akwai ainihin ƙauyawa da sukan zo daga garuruwa masu nisa kuma a wajenmu ne suke ɗaukar addini idan na yi sallar azahar kasuru kuma gani a halin zama na yi sallar magariba na yi sallar la'asar kasuru to za su tafi suna cewa an bai da salloli raka a bibi saboda haka shi a nashi fahimta gare ya cika sallar duk da cewa annabi ya yi kasar ibnu mas'ud ya ce a sunna ce a karantar da mutane mana a gaya musu cewa kasar a nan sunna ce amma ba wai yana nufin an bai da sallah raka a bibi ba ibnu usman ibn affan shi kuma yana da a'a zai cika sallah to amma shine khalifa shi zai wuce gaba yayi limancin da in aka tashi sallah sai ibnu mas'ud ya wuce bayan sa yayi sallar a cika da shi a yau in dan shehu ne aka samu wannan tare da shi ya ce ga sunna wani ya kawo wata fahimta saboda ijtihadi to an babe kenan in masallaci ne ya rabu biyu kuma ya bangare kenan ya kafa nashi tashi kungiyar kuma daban tafiyar shi ta zama tashi ta kansa amma ibnu mas'ud da aka tambaye shi yaya kana saba masa kuma ka bi shi sallah ka ciki yace al-khilafu shar sabani sharri da a ce Musa habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni na ware can ina sallah wasu sun biyo bayana suna yi a bayana ga khalifa musulmi yana yi musu jagoranci da a ce haka ta faru gara in cika shi a bayan to kaga yadda malamai suke fahimtar fiqhul khilaf fiqhul khilaf a lokacin da Shafi'i wani almajirinsa ya bijire masa saboda sun yi saɓani a wasu matsaloli shafi'i ya kirawo shi yake cewa idan matsala ɗaya da muka saba ba za ta haɗa kanmu ba to matsaloli ɗaruruwa da muka yi ittifaƙi da kai ba za su haɗa kanmu ba ألا يستقيم أن ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة ba zai yiwu ba mu zama yan uwa ko da matsala ɗaya ta raba dan shehu bai da fiqhul khilaf ko kai fahimtar sa ko ta faɗi kamar yadda yana daga cikin alamomin dan shehu duk abin da ka faɗa in bai san shi ba to ba gaskiya bane in hadisi ka jawo sai ce to ai ni ban san wannan ba shi kuma abun sa wai bai sani din ba hujja ce a kaiwa da baka sani ba har za ta zama hujja rashin sanin kada kada ce a kankin kanka amma ba na kasa ba ce ga hujja kuma daman Allah madaukakin sarki haka yace wa idh lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim duk abin da zaka zo da shi na gaskiya idan suka kasa ganewa to za su ce wannan ƙarya ce wacce take da daddiya za su ƙaryata bal kadzabu bima lam yuhiqu bi ilmi wa lamma ya'tihim ta'wila Allah ya ce bal kazzabu bima lam yuhiqu bi ilmi duk abin da ka kawo idan har ba su sani ba to za su ƙaryata shi to shi yasa masu hikima suke cewa al-insanu aduwwu ma jahil duk abin da mutum bai sani ba sai ya shiga gaba da shi dan shehu shi iya karatunsa shine ilimi idan aka wuce karatun shi in bai san wannan ba to ba ilimi bane kuma za a yi rigima da shi ba zai dawo kan farki ba to zan dakata a nan cikin sifofin dan shehu bai shigo ba shigo ba ilimi ba wai dan sun takaita a nan ba akwai su da yawa da yawa babban irin bala'in da dan shehu yake haddasawa na farko zai raba ka da addini domin zai dora ka akan bid'o'i iri-iri domin yana daga cikin alamar bid'a ko kuma tafarki siradi na bid'a shine alqawlu bil ra'ayi abu ya ka faɗe shi da ra'ayin kawai yana daga cikin alamomi na ko kuma hanyoyi na zuwa ga bid'a yanzu nan za a dora mutane kan bid'a sha'abi yana cewa إذا حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد به فشد عليه فشد يديك عليه وما حدثوك به من رأيهم فبل عليه duk abin da za su gaya maka su ce man sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ne suka yi sha'abi tabi'i ne yake cewa to ka kankama magana ka fahimci ilimi ce abinda kuma za su ce ina zato ina ganin ra'ayinsu kawai za su faɗa ya ce to wannan ra'ayin watsar da shi kai masa fitsari a kai ana ka tozarta shi العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فقيه العلم ba wani abu ba ne sai Allah ya ce manzon Allah ya ce wannan shi ne ilimi sahabban manzon Allah sun ce haka nan ba ilimi ba ne a ce ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kuma ka ce ga abin da wani malami ya ce in an ce Allah da manzansa to an gama ba a sa sabani tsakanin Allah da manzansa ba a dasa sabani a nan to yana daga cikin kuma sharri na yawaitar 'ya'yan shehu cikin al'umma za a yi ta samun ƙararraka za a yi ta samun rigingimu za a yi ta samun ɓangaranci don har kullum su in ba su tsare ɓangaren su ba to wannan shuhura da suke nema ba za ta samu ba wannan wanzuwa da suke so su yi a matsayinsu na malamai ba za su same ta ba matuƙar an zo an ɗinke an tafi a cikin ƙarƙashin inuwa guda kuma ya zamana akwai masu haske da za su yi jagora da mu dukkaninmu da muke tsayawa mu yi irin wannan bayanai ba mu kai matakin malamai ba kai ba mu kai mataki na wasu manyan ɗalibai ba ma mu ɗalibai ne ƙanana na ilimi muna kuma so duk wanda yake tafarkinsa neman ilimi to kada ya wuce gona da iri kada ya ba wa kansa wani matsayi da Allah bai bashi ba akwai batu da nake zan yi bambanci tsakanin malami da mai wa'azi to amma lokaci ya kure wala Allah cikin ta'aliki da malamai za su za su jeho wannan matsala wanda ya kamata a yi ta nanata ta kamar yadda malamai irin su Sheikh Nasiruddin Albani irin su Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utaimin suke ta nanata ta cikin almajiransu cewa a bambance tsakanin wanda zai hau mimbari kawai ya iya hudu ba ko ya iya wa'azi ya iya bayani ana gamsuwa a bambance tsakaninsa da malami wanda za a je a buɗe littafi a gabansa a karanta wanda an san ya yi karatu a gaban malamai ya san abin da yake kira ilimi a bambance tsakaninsu wala Allah cikin masu taliki wani zai taɓo wannan matsala yana fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in
baka zance kawai domin ga baki ɗaya ba na manta wani shehu aini wato a kasar ke cewa ya tara manya-manyan mukaddamansa yake cewa wallahi in na tare kofar can na ce zan muku tambaya kan sarki wallahi sai a ji kunya to kaga nan ba a zance mu da ma ake gani din masu aini wasan yunkuri da kokarin karatun muna da bukatar gyara wa'ancan daman a bacci ake ba farka ba ba karatu bane wannan yawanci harka ce ta tatsuniya da wasu abubuwa ake gudanar da su sadaka wannan ba shi sa ba a zo malamai ce zai bata kansu ba sadaka akwai ɗan uwa malam abdulwahab aini watan wanda zai allaka akan wannan aini watan dakta ta malam wala Allah kuma mu samu dan wani ƙari a cikin aini watan fadakarwarsa malam da ta da kowa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kagan babu lokacin da za a yi wani dogon bayani inda ya mala abba ya yi tafsir abubuwan da malami ya gabata farko dai nake roƙi Allah fara Muhammad Allah ya shiga iyayenka kuma Allah ya karfafa goyon mu baki da ya tare da Allah ya sa albarka abin da aka nemi abin da ya mutu kai kafin shiga mutum da'iman talibin ilimin hadisi wanda zai karanta zai dan kira suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na ga yana kira manzo Allah ko bakin yan ma baya motsa in a ce sallallahu alaihi wasallam ma bana ji to Allah ubangiji inda kuna yi ne bana ji Allah ya karfafa gwiwa in ba ba ku yi Allah Allah ya kore ku a cikin wannan barna ba kan barna bane a kira sunan manzo Allah mutum da zai ce sallallahu alaihi wasallam shi dan kuna yi a baki da ma haka ake Allah ya samu dace duk abin da malam ya fada ya koma ne akan tsoron Allah mutum baya ji tsoron Allah ba abin da zai duk banna wala yana gina na akan tsoron Allah da rashin kuma to tarbiya shi ke sa bayan mutum Allah ya bashi fikira na tsoron Allah to tarbiyyar ka san mutum da yake da babba malami mai ilimi mai shekaru mai tsoron Allah mai ibada mai wara shi ke tarbiyyantar da al'umma su zama al'umman da wanda suke da mustaqbal abubuwan da yake wahada mu mafi yawa ka gan kowa bashi da malamin da zai kokwai da shi ka gan kowa ya zama malami a saki a rana to wai sun duniya kuma ba haka abubuwan suke za a gan malami ne babba ina da shekaru irin 90 ko shekara tamanin ga kiyamu laili ga salata annabi ga ibada ga rike sunna ga tsoron Allah ga yarwan zuciya to irin waɗannan mutane suke kwakwai da su su zama mutane misali zan kawo abin da malam ya kawo na zance mutum kowai zama malami barkatai ba tare da an masa tarbiyya ba shi ke sa kowai faɗa abin da ya gina dama akwai kisan da Buhari ya rawaito shi duk yadda shinna bakar ya kai Allah ya ba shinna abakar kaifin hankali a wajen tafsiri na mafarki Allah ne hora masa wata rana an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an ambaci wani mafarki wanda wani ya yi to Allah ya ba shi na bakar basira akan mafarki shi ya fassara mafarki shi manzon Allah ya mummushi shi yace da manzan yana zaune shi yace manzan Allah dan Allah na yi kuskure ka gyara mu ya ce karka hakan da Allah kuma ba za a gaya maka manzan Allah bai fassara masa shi fassara ma shi na bakare dan abubakar dan kuhafa wanda inda akwai wani nubuwa daga baya da shi za na da amma duk da aka shi da manzan Allah ya sa masa shamaki saboda me ya yi garaje abin da ya kamata isawar manzana ya masa ba tarbiyyar farko ke tarbiyyar farko ke na duk inda masan shi na bakar ya kai da mizani kuma haka ne kuskure ne ke ciki kaɗan ne shi manzana ce kaka hada mana kuma ba za ka haka kuma ka tashi bai tattara masa to ina irin wannan mutum wallahi in ka saurari rajin Kano an ka zai tashi da Kaduna irin barnan da yake ma Allah da manzon sa da sai kai akwai wanda naji ne yake ce Buhari mai yake kaza ba ruwan mu da shi wannan Buharin da ba hadisi manzon Allah kwaya daya ko ina ne ya ruwaito shi she zai cikin roba kan roba da kabur manzon Allah she raka biyu ya gaya wa Allah kafin da kwal kalmin aji cikin da haka yi har shekar goma sha biyar wani kawai bai ma sai da aka kama ruwa ba a wala cikin mazhaban malikiya ma yake wannan barna na biyu ina daga cikin abin da yake wahade mu yadda malam muhammad son cewa mutum ya fahimci wani abu bai kara fahimta ba ina su man ya nuna ba abin da yake wahade mu a nan mutum ya karanta mazhaban malikiya daga ahalari a shamawi eziya askari muktasar bayan ya karanta littara to yana ga ya kai sidratu bulla duk fatawan duniya da zai yi shi abun kuma kalla su makala ko ba za malike ba ya rasa ba domin al-istizkar sharha mota maliki wanda ya kai jiji talatin mukaddiman sai muna barri ke fada wanda maliki mangana ya ce al-istikra bincike da kai kawowa ya nuna cewa an gina mazhabar malikiya ne akan jinsikai guda goma sha biyu wannan jinsikai goma sha biyu mutum kafin yi fatawa ko ya ci gaba da fahimta ya kamata ya san waɗannan ka'idodin da aka gina mazhaba al'urf menene ka san urfu mutane inda mazhaba suna mangar urf shi ka fahimci yaren me ake nufi urf al'ada kuma me ake nufi al'ada domin akwai al'ada da urf wanda ba dama ka rushe sai ka gane su kafin ka yi fatawa mutane nawa ne ba sun san ma yaren imam maliki ba shekara arba'in ina tace ilimin da ya yi ban da littafi ɗaya na fiki littafin sa shine mawasa maliki wanda yake nuna cewa ya mutu na ana cewa imam maliki na na da rai zubar da hadisan da tahkikin da yake yi an ce kowa kara ilimi yake yi imam maliki rage ilimi ke don ina sai tabbatar ma abin da ya ji daga manzo Allah shine za a yi kuma abin da bai tabbata ba a je shi gefe amma yanzu ka ji a radio aka ce wasu mutane sun fita da ɗan gemu sun ce kawai manzo Allah la'ifi ne wai ba mai bayyana da jiji la'ifi akwai duniyar ne saboda jahilcinsa ya kai jahil muraka to irin bala'in da muke ciki shine kowai zaman matsi zaman ya fahimci fiki ma ba na mutakaddimin ba ne bai mafance yare mutakaddimin ba fatawar mazhabin malikiya da almajirinsa bai makance shi ba kauli kauli ne na dan kafin wanda mutanen magrib sun yarda cewa fatawar mazhabin malikiya shi an bi wajen dan kafin wannan ra'ayi ne na mutanen magariba da shi muke rike nan kowa ya zama malami ya fi rana duk abin da farai fada ba tare da dalilin qur'ani ko hadisi ba shine kawai kubran da muke ana cikin na bala'in ba tunce suna manzala ba tunce aya ba kuma aka samu ilimin batini wanda dama ba malami akan shi da Allah shi da kafin aka hada shi da abin da ba dalili to shi ce na dunyan barnan ya mana yawa shi sa yan wa abinda malam Muhammad yake gaya mana yanzu na jumla ce wanda za ka fahimce shi kamar yana magana ƴaƴan shehu ƴaƴan shehu mana hakika yanzu ma abin tashi hankali ne yadda farisanci ke yi da kirista ke gadon malantaka haka mutane suke so a yi duk wani mutum banza ya tashi ce wai shi na so a gaje shi kuma shara ba haka yake malamai da wani mutu ba gaje su ba yau ki lahu man ya sha ba lalle mai kai malami gaje malami ba zai yi ba mutane da suka tafi lahira ba ƴaƴansu ku nuna mutum ɗaya da aka ce dan imam maliki ne shi kuma ya fice kamar yadda imam maliki ya yi ku nuna dan shafi da ya fice kunna dan imam ahmad dan sani ahmad wanda ya ruwaita kuma yana da yaya da yawa amma duk da haka akwai cece ku ce abinsa to amma kowa ya mutu yana so ɗan sai zama malami gaje shi mu ba farisanci muke yi ba to ka baban ka malami zai zama kai malami ba gidan ku malamai ne ba kai zama dalili ka zama malami ba ba gado ba ne karatu ne saboda haka rashin tsoron Allah shi ke sa muke wannan barnan a banka to ina fata wannan karatukan yau kagen kowa shiru wai zama bacci suke yi saboda ba caji an zagi masu rashin shara ba ko an zage wani ba da dole ba to amma yanzu karatu ne da yake shiga jiki shi ko ya shiru wannan karatu ya shafi kowa wallahi da na zo farko abin ma ja farga yanzu da aka fara karatu farko da buru mara na ga dalibai sun jika na ce ko anya a shi haka mutane ke so a jini don sojiya manyan malamai mu ma kafin samu mutane goma ya tara su tashi hankali goma ya tara su na san alifaki mutum ne wanda Allah ya bashi abin da ake kira akida iyaka ke hadisi ma ba bai shi a baya ba ko da wasu talibai su Muhammad ana gane shi to amma duk da haka bilal azum ba za a samu mutane talatin majalisun da wanda malami ne zai iya koya mana fiye da shekara 20 in ba mubalaga na yi ba to dai na zo na tar da Usman na ba na ga an cika da waje na ce ha waɗannan duka sun zo kafin lewa ya ce ki alaikum ka karanta safin awwal da zani kafin ka samu rabin littafi ba za a gani haka aka yi na gama littafin bulun baram ban san mutum da muka fara farko da shi ba a iya wanda muka fara da shi ban san shi ba karshe kafin a gama babi daya shi ma kuma ya kafa nasa kafin a gama babi daya shi ne kafa nasa duk ba kafin yi mashi na tsoron kasar malamai manya-manyan wanda suka yi sharaha da littattafai in ya gurguru na amma duk da haka ba kara lafiya da mutane irin waɗannan shi ke tar da hankalin mu ahlus sunna mu fahimci wannan wa yake mangana wanda ba ruwansa da hadisi yana ga duk mangana da abin da aka bar manzana ne ce wanda ba ruwansa da addini ma kuma ba ruwansa da tsoron Allah tsoron Allah baki kuma da da'awan banza wai yana kauna manzan Allah to shi zaka so manzan Allah ba san hadisi manzan Allah billahi aziz wanda yake na kauna manzan Allah bai san hadisi ba kare yake yi kar maka ja da shi kace kare ne an ta kare kake billahi aziz ba ma zaka iya bane ma kare kake yi yau shi zaka fahimci manzo Allah ba san hadisi ba hadisi wanda ya tabbata makarim akhlaq yanda yake kyauta yanda yake bacci yanda yake zikiri yanda yake mu'amala da mutane yanda yake tafiya yanda yake rayuwa baki daya hadisi zai koya maka fiki ba raka'i kwa ciki hukunci ne kawai zai kawo maka tsantsan ka kai kuma ka kansa baka gane shi ba saboda haka yan wa Allah ubangiji sa mu dace malam Muhammad ya ba mu alama na neman ilimi kuma alhamdulillah neman ilimi na nan su Muhammad Uthaymeen suna da kasat bulug maram manya manya malamai ga kasat yanzu ga bidiyo kasat wanda mutum zaka rinke karanta kuma kana zuwa malamai ana koya maka kuma ka ji tsoron Allah duk abin da ka mas'alan ka fahimce shi ka roki Allah kuma Allah ya baka isbati riya da shun shuhura da so na gaji uba ba zai kai ka ko ina ba shi azaba Allah wala shi azaba Allah iyayen mu da da muka tashi wangarawa ne wanda suka shiga da adina a nan afirka haka da yamma in dai mutum ba dangi mu yake ba ko an mutu za ni da liman ko yarinya na an gidanmu she ta yadda cewa a bawa na limanci za ba saboda jiji da kai da mutane mu suke ji yan tumbuktu da ba ita ba a aura da yarinya gidanmu she ta soke qur'ani kuma she ta yi fatawa amma na ji yanzu ma ko mai shara ma asibiti zai awa wanda bai kasu ba saboda an doki abin da karfi kuma ba bi hakkinsa ba saboda ka duk mutum da zai daga kabilansa ko daga sumu'ansa ba haka Allah ya shirya ba ka tsaya wajen da Allah ya sa da kai amma a tafiya da jiji da kai wala ba zai kai mutum ko ina ba a nan nan ga zan dakata Allah ubangi kai Muhammad gobe zai tafi Allah kai ka lafiya kuma in wada suke can mara Muhammad a nuna masu zuwan ku amfanin zuwan ku anan ya fi zaman ku a can sai an gaya maku gadan gadan duk binciken da za ku yi ku yi sauri ku zo muna cikin rijiya muna neman taimakawa mataliban ilimi ku zo da wuri kar ku sai a can kuna ta cin kaji ku zo nan kwana biyu kwana uku kuma lakta koma baya daba Allah ya samu dace
tambaya ke yawa kowa ya sani kamar inda ma malam ya faɗi to ya kayo mutum ya yi karatunsa ba mai zurfi ba kuma haka ko ƙananan yara ko dai yan wata karantarwa a zo a sa to wannan ba zai iya yi ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ballighu anni wa law aya to ba zai iya karantarwa ba to shine abin da tambayar ta take cewa
duk abin da za ka karantar shi ne abin da aka karantar da kai ka iya shi idan littafi ne aka karantar da kai ka iya shi kuma aka buƙaci lalle sai kai ne za ka karantar don shi ma idan akwai wanda yake kayo karatu a wasu yana nan kuma ana karatu duk wanda zai zo ka ce je ka gun malam wanda zai sani ba su akwai abin da malamai suke kira al'ulu ba sa so su ji daga gurin almajirin malamin matuƙar malamin yana da rai wani wani abu ne da malamai suke kaɗayinsa idan malamin da ya karantar da kai yana da rai wani zo ce zai karanta a ƙalarin abunka sai je gurin malamin da na yi karatu a wurin ka karanta a nan don ka samu uluwi ne da kai mu zama aji guda ɗaya amma in ya zama a ƙauyen babu wanda ya iya halarin kuma ba damar a taso a zo cikin gurin da shi ya koya a karanta to a nan ne za a ce ban zuwa ne wa aya to amma mu ai ba hakan ake yi ba in yan aka sa ahalari to bada za ka zago za ka samu mai ibiya ya kuma shi ne bai kuma karanta ibiya idan koyar da yara za ka yi alifin babu wani wani abin ne ka iya je ka koya mu fatiha zuwa abin nan zuwa alamtara ko zuwa sarki ka iya aka tara maka yara koya musu wani abu ne wanda ka iya amma karantarwa sai zan zuruti ilimi ko fatawa wannan yana bukatar sai kai karatu maliku duk karatunsa bai fara ba da darasi ba sai da malamai saba'in na madina suka yi shaida cewa maliku lokaci ya ya kamata ka fara
mai tambaya ko na karshe wannan ba shafi malam ba ainihin wasan tambayar ta abin da yake tambaya yana cewa menene ainihi wato dalilin da ya sa aka canza sunan Ali bin Abi Talib zuwa Umar ɗan Khattabi a masallacin gari-gari. To wannan me gari-gari? A wannan ba ma haka bane, wato shi sa ɗin wato bai fahimta bane. Akwai makaranta ta Ali bin Abi Talib ta Islamic Foundation. To yayin da kuma aka gina masallaci, aka sa kuma masallacin Umar bin Khattab shine sai yake tsammanin kuma an kori sunan Ali bin Abi Talib an kato ba haka al'amarin ta ba waccan makaranta ce Ali bin Abi Talib wannan kuma masallaci ne shi kenan ma da magana kenan sai ta yan rediyo ma nu shi kenan zancan wato yana so ne ya ce mun an kori sayyidina Ali daga sunan an zo an sa ainihin wasan Umar bin Khattab eh kiɗa ne suka faɗa cewa ba sa son sai gina ali an canza sunan sai gina ali an sa umar bin al-khattab ko a jiyan kano ya ranar talata da
to to wannan dai ba ba masallacin gyaɗe gyaɗe ba masallacin wannan bane kun ji suka canji wata rediyo ne aka ce wai magaɗa suka ce sun canja sunan ba ma son so ke wato ana dangantar da masallacin islam balle da na halin sunna sai da wato dangana mana ake to ai zargi mu mun gama kuma yanzu me za a ce mana saboda Allah ai an gure eh an gure sai dai Allah ya tawaba an ce kin annabi muke yau shekara fiye da talatin an kasa kama mu da zagin annabi ko tozarta shi ko gaya masa wata magana ko wani abu wanda ya shafe shi wanda ba Allah ba ne ya faɗa ba manzon sa ba amma ƴan shi'a da aka zarge su da suna zagin sabai duk gidajen mu muna da kasar da zagin sabai ne amma wannan an kasa samun na hannun sun saboda aka aiki wata wannan ba wani abun damuwa ba ne kar ku damu da me yi yake ta tafiya a gidan rediyo dama wannan gidan rediyo aini watan gidan rediyo ne wanda yake na hayaniya har yanzu sun kasa tsayawa su tabbatar da shi a gidan rediyo na ilimi a siyasance hayaniya ake yi madadin ma su kara gwamnan farin jini to suke sa mafakin jini don kullum ana ambatan ka mukiyinka yana jin sunan ka kara bala'i yake yi a kanka in ko an yi shiru sai ya dan manta da kai ka huta to kuma yanzu sun kinkimo na ainihin bari su kai da addini sai da ka za a ga dukkan wanda zai zo ya fargada yanzu za a ba shi dama a gidan rediyon zai faɗa abin da ransa yake so wannan al'amari fata ta ce Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da gyarawa ya azurta mu da gyarawarsu idan ko ba za su gyara ba to Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da gidan rediyo wanda zai zama muryar musulunci sadaka sai a yi tarabewa tsakanin tsakuwa da kuma tsaba sai da kowa in yi tauna a bakin sa ya ji me zai samu a ƙarshe na fatan limam zai zo ya ke da addu'a a yi wa ko kuma ya sallama da jama'a a huta
malam na ba ta buka a aka aka maganar malam ta garbi
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة من فاتن الله سبحانه وتعالى يا أرض كاملة aiki da abubuwan da muka ji malamai sun faɗa mana a cikin wannan muhadara sannan ainihin